أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha tara ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da tara kuma ko ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna da karanta wannan risala wadda take magana akan hasken taɓawa da kuma duhun zunubai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga duhun zunubai duhun zunuban nan musiba ce muntahal musiba shi yasa za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya magana ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah tabaraka wa ta'ala shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum minaz zulumati ila nur yana fitar da su daga dubbai zuwa ga haske wallazina kafaru amma su ko waɗanda suka kafirta auliya'uhum inene ma tagutu mabiyansu sune waɗanda wato masoyansu sune duk wani abu wanda ba Allah ba saboda at-tagutu huwa kullu ma ubida min dunillah min ma'budin aw matabu'in aw muta dukkan cikin su halaka ne saboda haka su waɗanda suka kafirta auliya'uhum at-tagutu masoyansu sune waɗannan tagutin nan yukhrijunahum min az-zulumat min an-nur ila az-zulumat suna fitar da su daga haske haske guda ɗaya ne minan nu hasken nan guda ɗaya ila zulumat zuwa ga dubbai dubban kafirci dubban jahilci duhun zunubi sannan kuma duhun zalunci duka babu wanda ya zalunci wanda ya fi girma kama wanda ya ɗauki hakkin Allah ya ba ya kai shi wani wuri Allah shi yake da hakkin a bauta masa shi kadai mutum ya yadda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan shine mafi girman zalunci Allah ka tsare mu saboda haka awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila az-zulumat sai aka ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne abokan wuta wanda suka yadda aka fitar da su daga haske zuwa duhu waɗannan su ne abokan wuta abokai ba a rabuwa ashabun nar kuma sannan aka ƙara bayan an ce ulaika ashabun nar su waɗannan abokan wuta ne aka ce hum fiha khalidu za su dawwama ciki har abada ba ranan da za a rabu da wutan nan ku duba wuta ko ta kwana daya amma a ce mutum baya rabuwa da shi da ita in an haɗu an haɗu kenan har abada Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta dan sarkin sunayensa saboda haka hasken nan shine babban abin da kowa zai iya ce ya nemi haske ku diba har waɗanda suke karkatattu ga addini idan suka zo suka bihe su ce sun ga haske haka ne ko ce haske suka gani kuma ba su san duhun dulum dulum su ƙara shiga cikin dan duk addinin da ba musulunci ba mutum ya rike shi ya yi ya mutu a kan shi to ya shiga cikin duhu dulum na adana Allah wa ajarana kada mu manta da magana Umar bin Al-Khattab radiyallahu an lokacin da aka kama Palestine ya zo ya shiga cikin Bait Laham ya ga wani a ciki yana tabauta yana tabauta har yara ne sai ya fita waje fashe da kuka ya ta kuka aka tambaye shi ya amiral mu'minina kana kuka irin haka yace tausayin wannan mutumin yake ji domin gashi nan yana bauta yana yin duk abubuwa amma shi bai san yayi kuskuren hanya ba waɗannan su ne waɗanda yake ga bauta amma qad akhtau tariq sun riga sun yi kuskuren hanya sun bauɗe saboda haka su ne amilatun nasiba ga aiki amma kuma ranar lahira su ne wanda za su sha wahala saboda ba su bi hanyar nan miƙaƙƙa ba wadda manzon Allah alaihi abdullu salatu wa taslim ya zo da ita akan an yi kuskuren hanyar nan to an shiga uku Allah ka tsare mu na haka waɗannan su ne don haka hanyar nan guda ɗaya ita ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani ba yahudi ko kirista da zai samu labarin an aiko ni sannan ya yadda bai bi ni ba kuma ya mutu bai bi ba face a lahira shi dan wuta ne ita ce kadai hanya inna dina inda Allahil Islam sai shi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ووصى بها إبراهيم بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون sannan ba hakan aka ce wannan a wannan ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ka tsare mu saboda haka hanyar nan ita kadai ce ita ce hanyar da in an bi ta kuma za a samu taɓa wannan to taɓa wannan ko ita ke haifar da waɗannan abubuwa sau da aka jama'a babu ni'imar da ta wuce ni'imar addini kullum mutum duk ni'imar da za ka lissafo to ka lissafo ɗin amma ka sani ni'imar addini ita ce mafi girman ni'ima idan an rasa ta duk abin da mutum ya samu bai samu komi ba idan an samu ni'imar addini kuma duk abin da mutum ya rasa bai rasa komi ba ɗan lokaci ne kawai ya zaje muka yi magana maganar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa yace komi ana iya kwace ma za a iya kwace ma komi da ka mallaka in kuɗi ne a kwace ma in ma me ka mallaka a kwace ma in ma matsayi ne a sauke ka a kore ka ma amma raba ka da garin ma a ce ma kai ba duk ana iya ma haka amma ni'ima guda ɗaya wadda Allah ya baka ba ta kwato in ba shi ya kwace ma ba ba mai kwace ita ce ni'iman addini ni'iman imani in an riga an samu wannan magana ta kare nan wata rana muka yi labari muka ce as'adul mar'a fil alam matar da tafi kowa jin daɗi wanda wannan yayi arifi ya rubuta littafin sai ce wannan shine as'adul mar'a yace mace ce mijinta ya mata barazana saboda addini tana bauta Allah yace bautan nan ta yi yawa ta ce a'a ba wani abin da ya yawa bautar Allah sai dai ka kasa ba a cewa ka yawa in dai akan manhaj kake tafiya in dai tsarin da aka baka ba fita kai ba wannan ko kaɗan ne in ka fita daga tsari musiba ce amma in dai kana yin ta akan tsarin da kake iyawa kuma tsarin da Qur'ani ya nuna manzon Allah ya koyar to ba ta yawa ya ce a'a shi sai ya gulakanta ta sai ya tozarta ta ya faɗi maganganun nan da yawa ta ce wai in za ka wulaƙanta nin nan ko za ka tozarta ni me za ka yi man ka sake ni ya ce haka ne kuma sannan duk abin da ya mallaka ta samu ta dalilin shi ba ta fita daga gidan shi face sai ya kwace shi komi da ta mallaka daidai da warwaron da take yake hannunta na zina da komi da ya bata sai ya kwace komi ta fita haka nan sai ta ce bayan haka fa ya ce shi kenan iya abin da zai iya yi ta ce alhamdulillah da iyakan nan za ka iya tsayawa aini na ɗauka daga cikin abin da za ka ƙwace min har da imani za ka ƙwace na ce wannan bai da iko akan wannan ta ce to tun da baka da iko akan wannan duk abin da za ka yi sunan shi ƙarami tun da baka iya fasa zuciya ta ka ƙwace imani mace ce fa ta gaya mashi haka tun da dai baka iya ƙwace min imani iya kashi abin da na samu a wannan gidan za ka iya ƙwacewa wallahi ba komi ka ƙwace ka kwace su mata nawa muka karanta wanda auren ma ba su yi ba koran nan nan mun karanta mace ta zo ta aka yi mata magana ga bauta Allah ga kaza ka ce da mata ta faɗi manya manyan jigajigan ma da aka sani a wannan zamani wanda babu ta ce ko su suka zo neman aure na ba zan yi ba balle wani ta bauta Allah ba wasa bane idan mutum ya kama ya koma zuwa ga Allah ba wata magana idan kanatun nufusu kibaran ta'ibat fil muradi hal ajsamu idan jiki ya riga ya zama jiki na gaske ya zama na jiki ne mai daraja ha duk sauran jiki sai su wahala akan wannan ba su iya gano yadda za a yi sannan kuma muka karanta man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wanda yayi ma Allah yadda yake so shi ma Allah sai ya mai yadda yake so al jaza'u min jinsil amal sau da haka menene in mutum ya riga ya samu Allah bai rasa kowa ba idan mutum ya rasa Allah ba abin da ya samu komi ya mallaka komi ya samu ka dai ba da lokaci zuwa kaɗan ka gani za ka gaina na dama shi da kanshi sau da haka wannan shine gayatu abin nan nan ba ta nawa ne zamu tashi yau ma tabba ta shida ita ce ga ta nan sadisan mahabbatullahi lil muttaqin wannan kadai ya isa matsayi wani magabata suka ce ai ko ba komi ko ba ka da wani abu a ce kawai ga wani aiki da za ka yi wanda ta dalilin shi Allah zai so ka wannan kadai ya isa samun soyayya Allah kawai ta isa me yasa ha addu'a ake cewa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk ma yuqarribuni wa hubba ma yuqarribna wa hubba man yuhibbuka ko wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika duk wannan in aka samu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika wannan in ka riga ka samu wannan an gama wanda bai son Allah ma kai zaka so ma ku hadu wanda bai son Allah kada ma ya so ka mana menene dan bai so ka ba tunda dama shi bai son Allah wanda ke son Allah shi kake so ka so shi kake so ya so ka wanda ba ruwan shi da Allah kada ma ka so ku hadu ko hanya kamar yadda mai ulul himma ya ce akwai mutanen da rashin sanin su ya fi sanin su ma amfani wani ma in ka san shi sai kai ciyan ido saboda shi qazal uyun tare da baka san su ba ma mutumin da ba ruwan shi da Allah tare da baka san shi ba ma kada ma ka so ku hadu kamar yadda na gaya maku maganan wuta ne masifa ta ta kai musifa kan ma ka so abin da ke cikin ta kai dai ka roki Allah ya tsare ka daga shiga wuta inda baka so ina ruwanka da abin da ke ciki ai inda ke burge ka nan ne kake so ma ka shiga ka ga ma me ke ciki ma har ma ka ga abin inda ba ka so ina ruwanka da wurin dan haka wanda ba ka so wanda bai son Allah kan ma ka so ya so ka kan ma ka so wani abu ya hada ku kai da shi kai daban shi daban kowa ya tsaya a wurin sa ban sani ba ko an gane ku duba yadda magabata suke mutumin da bai son Allah ba sa fatan su haɗu da shi ma ba sa son ma su gamu da shi idan yana kin Allah ba sa so su haɗu a hanya ba sa so wani abu ya hada su ba sa son majalisa wuri ɗaya zaune ya hada su wurin zama domin zama da shi a majalisa musiba ne zai yi izgili ma addini kana gani ba yadda za ka yi dan ba ruwan shi da addinin bai sai shi ba kai ko an riga an kaya maka wa qad nazzala menene wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله تبارك وتعالى يتي وقد نزل عليكم في الكتاب an sassauka maku a cikin littafi bayani ya maimaitu an gaya maku datan an gaya maku yanzu ma an za samitum ayatin lahi kufaru biha wa yustahza'u biha idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirta da su ana izgili da su fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da masu yin wannan hatta ya khudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga wata magana daban sun fita daga wannan magana innakum idhan mithluhum in ko ba haka ba dan ku da su kun zama daidai inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a Allah tabaaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai tattara kafirai da su da munafikai a cikin gidan wuta sannan kuma aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai ko suke da gidan ƙasa na wuta wani wurin aka ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayr idan kaga waɗanda ke kutsawa ga ayoyin Allah suna faɗa abin da suka gana ma suna izgili fala ta qaudu ma kakka zauna tare da su har sai sun fara wata magana daban in dole ne in ko ba haka ba kai da su daban kai daban su daban saboda haka anan fa hadari akai mana magana a su'al wa jawab hal ya hillu lahu suhbatu fasiqin aw mujalasatuhu ko ya halatta mutum ya so fasiki ko su zauna wuri ɗaya tare haka ce ina wala ya wala ya hillu lahu suhbatu fasiqin ba zai bai halatta yayi abota da fas wala mujalasatuhu ko zama da shi ya zauna tare da shi babu bighairi darurati menene ne bighairi darura in ba darura ba gidan haya kuke gidan ku da shi ya biya kai ka biya ya zaka da shi to ko shi idan ka zauna gidan haya da mutumin da yake fasiki ya dauko mata misali yayi zina a cikin gidan wannan gidan ya zama masifa in kudin ka suka kai ko kudin ka basu kare ba in ka samu wasu kudin fita daga gidan ka kama wani domin nan muka karanta cikin addawar dawa zama wuri ɗaya da mai kusa ta Allah zina ko babban ɗayan lu'i wannan fahisha idan an yi sama da ƙasa ma sai ta girgiza babban bala'i ne a doron ƙasa ka zauna tare da in ka gano ga yadda yake ga abin da yake ko kuɗin ka basu ƙare ba in ka samu sai ka tashi ka canza gida ka koma wani wuri in ko mai gidan zai iya fahimta a gaya mai wane fa da muke zaune cikin gidan nan ga abin da yake yi to shi kenan ya tada shi sai a gaya mai ya tada shi ba don kun ki shi ba aikin da yake ne ba kwaso da can fa za a ba da haya idan dai mazan aure ke ciki guda biyu ɗakuna gidaje flat guda shida ne misali guda biyu matan aure suka kama ana ba wanda bai da mata shi kuma ya kama gidan in yazo da ya zo sai an tambaya kana da mata yana da ita sannan a yadda shine condition amma yanzu mutum sai ya ce ai shi kudi kawai ya sani an taɓa yin wanda muka zauna gidan shi ya zo aka kawo mata ma ba ma guda ɗaya ba da yawa suna zaune ba aure ranar asabar da ranar lahadi yadda ka san hotel haka gidan yake aka mai magana sai ce mu masu magana mu aure ɗaya mu aure su mana to in haka ne shi kuɗi yake so ya kama gidan shi in muna so mu mu aure su ni kuma da yake ni ne na je na ce mai na aika na ce uban shi shi ya fara zuwa ya zaɓi wadda tafi kirki sai ba muna sauran mu zaɓa to tunda na yi za a kudin da na zagaye ba dole mun mai gidan shi ba ya na tashi kawai da idan ya ji na tashi ya aiko min kuma da kuɗi ya ce to a yi lissafi ka yi wata kaza bari a biya ka kuɗin ka kawai shi ke nan mu mu zaman mu za ka zo ka takura mana a ce to yi ke to abin da zuciya wata rana yadda za zai kawo da abu da ka zo ɗan saƙo ya gaya mai ya ce gaskiya gaya mai ga abin da ya ce ya ce to ni ma ga na saƙon ka je ka gaya mai tun da ya ce mana mu aura mu mu aure su kuma bayan ga yadda yake ka fara faɗin wannan tukuna sannan ka ce na ce zo ya zaɓi wadda ta fi kirki a ciki so yi mana sauran mu ma kwaya da ɗaya to to kaga daga nan kafin an sa ta dawo ya fara ne ba wuri ya tashi ba shi wuri shi to zo da haka babu mahabbatullahi lil muttaqin qala Allahu azza wa jalla bala man aufa bi ahdihi wattaqa wanda di ya cika alkawarin da yayi na cewa yayi alkawari zai bi Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari wattaqa sannan yayi taka tsantsan ya kiyaye abin da aka ce ya kiyaye fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu taqwa masu jin tsoron shi wa qala subhanahu wa ta'ala inna allaha yuhibbul muttaqin Allah tabaaraka wa ta'ala yana son masu takawa masu jin tsoron shi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace inna allaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya wannan sai an fassara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana son bawa mai takawa gashi mai wadatar zuci mai nuna ya wadatu wannan shine gani ba gani wanda kullun ya mutu wajen nema kuma ya mutu wajen bauta bai komi ba al-ghani kamar yadda zaku gani al-khafi wanda yake boye ayyukan alkhairin sa da abun nan din sa wani wani aka ce al-hafi kamar yadda zaku gani amma dai ga yana ذكر الإمام وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإمام النووي ودنن جيجاجيغان باين Allah. sun yi magana rahimahumullah suka ce annal murada bil ghani nan ghinan nafs abinda ake nufi da mawadaci shine mai wadata zuci wanda ya samu kaɗan amma kuma ya zama contented ya zama contentment shine yana anan wurin mutum ya zama yana da qana'a qana'atun nafs mutum ya samu kaɗan kuma yana gode ma Allah sai Allah ya rufa masa asiri in Allah ya ga dama sai ya baka kaɗan kuma sannan ya sa ma kaɗan din albarka wataƙila ba gane ba na sha ba da misalin nan ɗan kasuwa ne kai in Allah ya ga dama sai ya zama jarin ka kaɗan ne ma kuma in ka zo cinikin ka yi kaɗan dubu biyar dubu goma sai ya tsaya sai kuma ya zama sai kai wata goma kuma bai turo ma matsalar da za ka kashe dubu biyu ba kullum matsalan nan ka kana samu kaɗan amma ya riƙe ba matsaloli in ko ba a ga dama ba sai a baka da yawa kuma a turu ma masifa da yawa dama gwargwadon yanda aka baka da yawa gwargwadon yanda kuma za a tambaye ka sosai mun karanta wannan ko da kuma karanta saboda haka sai a baka ya zama babu wannan kaɗan mai albarka ta fi mai yawa mara amfani sau da ka sa tsare kan da matsaloli in ko aka gana ma ka ƙi zuwa masallaci ka buɗe shago ka ce kai saboda kaza kai cinikin dubu ɗari biyar a turo ma matsalar miliyan ɗaya banda matsaloli a zugo wanda suke bin ka bashi kuma su zo su ce sai kuɗinsu suke so yau su anshe miliyan ɗayan har kuma wani ya zo shi bai samu bai ce to za mu police station ba turo ma matsala ba wancan cinikin da kai ina yake yi sauyi tana iya turo ma wannan ko ya yi cinikin dubu goma ya yi cinikin dubu ashirin ba matsala ba komi kawai abin da ya sani ya sayi yan madararsa da ɗan biredin sai ya tafi gida ba matsala a ce a kwana lafiya lau kuma ya ka gani to ba da yawa shine matsala abin nan ba abin nan ba mai amfani shine babban abu saboda haka wannan shine alghani attaqi alghani hadha huwa al-ma'na al-mahbub wannan shine ma'anan da ake so wannan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam laysa al-ghina an kathrati al-arad ba wai wadata shine yawan kaddarori ba a ce kana da kaza kana da kaza kai ke da mallaka kaza kai ka mallaki kaza kamar yadda shine mutane ba su gane ba mutum ya samu mulki sai ya je shi kadai in ya samu matsayi ya kwashe dukiyar al'umma a Abuja gidaje, a garinsu gidaje, a nan garin gidaje, a nan garin gidaje, a nan garin motoci, gidan shi ma ya zama kamar wurin sai da motoci, ya mutu, ‘ya'yan dama sun canza mai suna sunan shi mai gadi, mai gadinsu, a tambaye su menene mana sai to duk dukiyar nan shi yake mana gadi, gadi yake mana suna jira ka mutu, ku duba dai. mutum ya mallaki duk abin da ka sani har mutum ya kai matsayin da kai kada yin faɗi abin ku gane ko da wani ke ba zan faɗi ba na yanke nan amma dai ƙarshe mutum ya mutu ya kwana a bayan masallaci duk gidajen da yake da su ba ɗaukai a guda ɗaya a aje shurin ko ba za a yanzu mutum ya mutu ko ba za a yi gadi ba yana da gidaje alhaji haruna ai a ɗauka a ce to bari a sa shi cikin gidan shi guda ɗaya a kukkulle kafin gobe a zauna ya mai sallah amma sai suka ce a kai shi bayan masallaci a aje duk gidajen shi bai da arzikin da za sa shi guda daya aka kai shi bayan masallaci aka kulle a bayan masallaci aka ce in Allah ya kai mu gobe sai a zo a taru a fito a mai sallah aka tara a masallaci aka daukai aka ce a kai shi gidan shi yayi sallama da yan gidan a dawo daga nan ai makabarta shikenan ya gama har abada yara kuma yanzu su zo ma su ta fada suna nan ma sun fara nan ran nan nan wani ya zo na ya fita yana yi manajan shi magana yana ce a kai fa yanzu sai dai kai haƙuri sai ya ce ai yanzu shi yanzu ne ya ga masifa bala'i ya taso saboda shi wanda ya rasu nan wasu abin shi ma bai iya gano inda suke dinni na sani don haka yanzu bala'i ya ya samu na ce mishi kai haƙuri a nan ba ba nesa ba don kusan na san fita yana waya ya ce ya zo daga baya ya ce min kaga wanda nake wayan nan da shi shine asalin kai kada dai ku gane a tsaya nan to me yake wannan na ba ku labarin an yi a wannan garin mutum ya mutu an ɗauko shi za a kwantar a falon shi mata shi ta rugo da gudu ta ce kada kwantar da shi zai bata kafet in jini shi ya zuba ba zai wanku mota fa wa ka gani yanzu nan ya mutu an kai shi makabarta da mota shi cikin manyan ɗirka-ɗirkan nan da ya aje wacce aka ɗaukai zuwa ake masallaci a ɗauko wata in an je masallacin sai an jira an so galan ɗaya an ɗura wa motar sannan ta tafi tana girgiza kowa tana kiku kiku kiku kiku kiku a samu a gungura a kai shi makabarta duk motocin gidan shi bai shiga ba a nan na taɓa baku labari wata rana wani mutum ba a aikace yake cewa gaskiya ya kamata mu rika yin aikin alkhairi ya ce wani abin mamaki ya faru da ya je weekend yana aiki a abuja ya je weekend a masallaci fa muke zaune ya tashi ya yi man maganar nan wallahi ina gaya muku a masallaci muka yi sallar la'asar ko azar na manta dan ni lokacin na je ne na ce masu ni ina kasaru zan hada abun nan da azar da la'asar sai aka sa ni ne sallan bayan an yi sallan ne yake man magana ya ce wallahi malam a rika gaya mutane su yi aiki alkhairi ya ga abun mamaki a wannan satin da ya koma weekend ya ce ya je masallacin unguwarsu za su yi sallah bayan an yi sallah da azhar sai wani ladani ya tashi ya ce jama'a a taimaka motan kai gawa fa ta jama'a tana wurin masu gyara yau watannin ta ke ta yi watanni a wajen nan an gama an ce ana so abin nan ɗinta nawa ake nema dubu hudu ana neman dubu hudu amma mota ta daɗe a can shikenan shi wannan da ya ji ya ce ka amma fa gaskiya mun ji kunya dubu hudu motan ta dade a magabata shikenan sai sai ya sanya dubu daya ya ce ma wani kawo naka wancan ya sanya ɗari biyar ya ce a gaskiya kai shi dai wanda ya sani aka dai haɗa kuɗi na manta kai dubu kuɗi dai ko dubu shida ni na manta da na manta na tawa ku labari dubu shida ne ko yau aka tara dubu hudu ko to kaji na manta lissafin dubu shida ko aka tara dubu hudu sai ya ce masu to an samu dubu hudu ga dubu hudu je kai masu gyaran in Allah ya kai musallar la'asar ni zan zo da dubu biyu in karasa an so ya ko zo da la'asar ya da dubu biyu ciko aka je aka an so mota aka aje a makabarta da isha'i ta shi aka kai makabarta da motar shi mai sa wannan kudin an yi magariba isha'i ya mutu aka zo aka sanar mutane jama'a inna lillahi wa inna jama'a abun mamaki kun ga bawan Allah nan da ya to yanzu ya mutu aka gungura motar nan aka je aka dauko shi aka kai makabarta auna amrun mumkin to cikin nashi wacce sai aka sashi a ciki to me aka yi kuma mun gani nan da wayan a nan garin an yi mutumin da sai da hukuma ta hana shi sayan gida sayan gidaje saboda ya kusa saye gidajen garin manufan shi shine yace bai so ƴaƴan shi su talauci so yake yi kada ƴaƴan shi su zama gidan haya to da aka zo malan da da ya mutu wasu suka kwashi na suka son da haka ma suka sai motocin da suka kakkashe su kuma yanzu na cikin su din akwai wadanda ba gidan wanda ya zama yana da wadata cikin su yanzu ciki yan kaɗan ne an kwatanta da yawan ƴaƴan babu duk su abin ya ƙare in kaga ka zauna lafiya Allah ne ya so in kaga ka ji daɗi Allah ne ya so wallahi idan Allah bai so ka ji daɗi ba ko ka zauna lafiya har abada ba za ka ji daɗi ba kuma ba za ka zauna lafiya ba saboda haka mu kiyaye wannan shine maganar da suke nan waqila saboda haka wannan shine laysa al-ghina an katharat al-'arad walakin al-ghina shine ghinan nafs waqila ya'ni man istaghna billah wasu kuma suka ce a'a ba ma sai wadatun nan ba duk wanda ya wadatu da Allah ya riga ya gamsu da Allah tabaraka wa ta'ala wa radiya bima qasama Allah lahu sannan ya gamsu da abin da Allah ya kasa ya bashi matsayin da Allah ya baka ka tsaya ka gode ma Allah akan wannan ko da muka karanta ar-riba lokacin cewa yi gamsuwa da abin da Allah ya baka kana jin daɗi da ni'iman kai ma da yima in kai namiji ne ka gode ma Allah da kai namiji ne in ke mace ce kin gode ma Allah da ke mace ce kada mutum ya ce shi yana namiji da ma mace ce shi ko a maida shi macen kamar da naga dan iska yayi ya zo shi amma mai wai shi ya kashe ko how mil 500 million dollars ya kashe a maida shi da musa dan iska to dama shi ba ba addini 500 million dollars hmm? ya kashe ya ce a mai da shi an mai da fuska shield su damusa an mai wannan abun kamar magi har da zabgegen bindi kudi 500 million dollars ya kashe a mai da shi damusa kuma an mai da shi an je an yayyaga mai fuska an mai irin ta damusa yadda take din nan da wannan abun an mai wannan jemu jemun nata da wannan gashin mai tsitsi ne kamar zai tsikari mutanen nan tsine mutane sannan an mai zabgegen bindi har ƙasa ko wannan kuma sai dai sai dai ah da mai zaba ta sai aka dake to shi ya dauke da kafa biyu ya daga kafafun biyu yana tafiya da su amma da zaugegen bindi to kaga wannan dama ba addini to amma mu arriba ta karantar da mu halin da kake ciki in ka samu kanka kaza wadata da kaza duk halin da kake ciki kada ka manta da wannan halin ka rika kallon wani kalli kai ni'iman da Allah ya ma wanda bai ma wani ba kowa yana da nashi abin da Allah ya bashi to kakka tsaya kai ka kalli wannan ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kanta ku diba dai da aka ba mu labari cikin suratul kahfi game da mai gona gashi nan ya shiga gona yana takama wannan babu shi ya yarda da Allah shi ko wancan ya girman kai me ya faru to haka abin yake sau da haka mutum ya gode ma Allah halin da ka samu kanka ka gode ma Allah shi ya fi ma in kuma an samu ibtila'i shi ma ka roƙi Allah ya baka haƙuri da juriyan wannan ibtila'in yadda za ka daure kai fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ci wannan jaraba ku duk wanda muka karanta shi ma a cikin areba mutum fa ya mallaki komi ya yau wato ka gan shi nan kun gan shi nan kun nuna wa alabuka shi ne ke neman ka gan shi nan to to kaga yadda ya zama na ba kyau gani ko to haka aka mai da shi da kudin shi ya ba da kudi saboda bai sa abin da zai da su ba ba addini ba komi sai hauka to akwai kuma wanda kwanaki shi kirista ce ma take ita ma tana wa'azi a coci cewa yadda abin nan aka juya lalacewar da aka yi da gashi gashi wani shi ya sa an mai dashi bace wani ya sa an mai kaza duk ga sunan tana ana ta nunuwa ga yadda suke banna ga yadda kiristo wai suke shiga kuma su zo wurin bauta gashi gashi ita da kanta tana faɗa cewa abin da ake ba dai abin nan hauka ne in babu addini to daga nan sai me komai ma mutum zai iya yi tunda ba addini to da haka reban nan wannan ga komi ya mallaka ga komi aka zo rana ɗaya ya rasa su amma ya gode ma Allah ya san ya yarda ka diba wannan abin da ya sa ya halin da shiga to da haka wannan shine abin nan din su wa radiya bima qasama Allahu lahu wannan shine al-ghina al-ghani da aka yi magana to sai wal khafi shi al-khafi yani bihi al-khamil shine allazi la yuridu al-ulwa fi dunya al-khamil shine mutumin da ko sanin shi ba ai ba wanda ba cika damuwa da shi ba shine khamil wanda bai damu da sai ya fito ya ce shine wane ba wanda baya ruwan shi baya tinkaho baya cewa shi wane ne bai cewa ya fi kowa bai nuna shi wane ne bai daga kai yana kankan da kai tunda dan kankan da kai dama shine dabi'an bayan Allah mun karanta inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi attaqi ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaib ujubu man huwa jahilun a huwa ash-shaqi am as-sa'i am kayfa yuhtamu umruhu yawma al-tawa am mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya li rabbina sifatun fatajannabanha wattaqi saboda haka taqwa kan da kai halin bayin Allah ne na kirki to saboda haka shi wannan khafi alladhi la yuridu al-ulwa fi dunya wanda baya son baya neman daukaka a doran duniya wala zuhura fi manasibiha ko ko ya zama ya bayyana a ce shi ya rike wasu manya manyan matsayi ko wani abu saboda a san shi ko ina وجاء في بعض الروايات إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي في دك بعد قوة يعزو دوانا ومعنى الحفي أي العالم شيني مثني كينا واتو الله ينا سوى وانديك مي تقوى sannan mai nuna wa gamsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma wanda yake mai ilimi ya san abu game da Allah tabaraka wa ta'ala kaga ita ma wannan magana tayyiba ka annaka hafiyun anha suka fassara da wannan ka annaka hafiyun yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha ko menene sai ni qul ilmuha in in in inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa eh duwaga shine abun nan saboda haka hafi nan alimun kenan ka sani kaman ka san da ita shine ma'anan wa qila alwusulu lirrahimi wasu kace hafi shine wanda yake sadar da zumunci tsakaninsa da ƴan uwansa allatifu bihim wanda ke tausasa ma ƴan uwansa wa bi ghairihim ay min ad-du'afa sannan kuma masu rauni ma mutun yana tausasa masu idan mutun yana jin tausayin masu rauni alama ce ta Allah yana son shi duk mutumin da bai jin tausayin masu rauni ka gaya ma kowa shi ma Allah baya son shi ya fito ko wanda ke tausayin masu rauni kullum hankalinsa kan masu rauni ya za a yi mutane ne ko dabbobi ne shi ma Allah na son shi ku duba Umar dan Khattab radiyallahu anhu kakkumanta wata rana ya yi kuka ya yi kuka ya ce yana kuka ne saboda in Allah ya tambaye shi ranar kiyama akan wata dabba da ke kungurmin daji kawai za mu ce a lokacin in ta yi tuntuɓe da dutse a daji Allah sai ya tambaye shi ce me yasa Umar bai gyara mata hanya ba ɗaya kenan na biyu Umar yana khalifa ya tashi wata rana da safe ya ga raƙuma sun tafi an manta da wata raƙuma wasu ba su tafi ba su an tafi kiyo an basu ya koro su da kanshi cikin tsananin rana Usman bin Affan yana can wani wuri inda aka tara dukiyarsa an yi odar kaya sun zo shi yana wurin yana duba kaya ya hango daga nesa ga mutum cikin tsananin rana yana koro raƙuma ya naɗa kanshi kuma ba a gane ko wane ne ya ce ma bawansa kai le ka ga wane ne wannan cikin wannan masifar rana yana koro raƙuma to mutumin nan ya leƙa ba gane kowaye ba zafin rana ya bugo Usman bin Affan ya ce kai mu koma ciki suka koma cikin tanti suka ƙara jira mutumin nan na matsowa yana matsowa da raƙuman nan har dai ƙarshe aka leka aka gano Amirul Mu'minina ne Usman bin Affan ya ce kai kaiton Amirul Mu'minina me yasa ba zai bari rana ta sanyi ba ko ya sa wani ya wannan aikin sai shi da kanshi ya koro raƙuma cikin wannan tsananin rana har ya ƙaraso wurinsu ya ce shigo nan ka zauna wannan bawan ya ma wannan aikin ya kai su ya ce ina banni kawai dawo ya kai raƙuman nan sai da ya kai su inda ya kai su sannan ya dawo ya ce to shigo ka huta ka sha ruwan sanyi huta zauna ya ce amma me yasa kai wannan ya ce tashi ne naga an manta da su su an bar su an tafi kiyo sauran raƙuma sun tafi kiyo to su ba su iya kai kansu wurin ko kuma in sa wani ya tafi kai su daga nan ya kwana da su wani wuri shi yasa na kai su da kaina to ka zo nan na ce ka bari in kai ai ma kaɗi ya ce ai ba wanda za a tambaya sai ni wurin Allah Allah ina tsoro kada Allah ya tambaye ni ne ya ce yaya akai aka kyale raƙuman nan ba su ci abinci ba a tambaye ni gaban Allah sai gashi yanzu mutane ba sa cin abinci wasu ma bakin ciki na kashe su dabbobi sun mutu ta dalilin ɗan adam sun gallaza masu kuma sannan suna ganin suna daidai kuma ba fatawa ake masu suna ganin daidai suke yi to shine abinda kowa zai tanaji ansar da zai ba Allah tabaraka wa ta'ala so ya fito so da haka babu an yi yunwa amur ramad mutane sun ci bala'in yunwa sun ci bala'in yunwa wata rana Umar yasa aka yanka raƙuma saboda da ku muka karanta yasa aka yanka raƙuma shi ma ya dade daga gurasa yake tsoma a ruwa yana ci yayi watanni har ya koma ya jikin shi ya canza ran na aka yanka raƙuma aka raba wa mutane aka bi gida gida aka raba wa mutane bayan an gama aka kawo mai shi ma daga ciki ya fahimci abin da aka bashi ya ga mai daɗi ga tozo ga hanta a ciki ya ce ina kuka samo wannan aka ce cikin raƙuman da aka yanka ne aka raba wa mutane kai ma aka ɗan ɗebo ma wannan ya ce shi ne za ku ɗebo mai inda ya fi daɗi ku ba mutane kasusuwa ya ce to ba zan ci ba ku ɗauke shi daga gabana zan ci gaba da cin abin da nake ci auna amma duk da haka yana hawa kan mimbari yana cewa hehe ya umar kai ne fa ya umar laqad kunta ariyan tar alghanam da can huntu kake dan talaka kana kiyon dabbobi abin da zaka ci ko abin da zaka sha ma wahala fa'azzakallahu bil islam sai Allah ya dauka kaka da musulunci la tattaqiyanna Allah ya Umar aw la yu'adhibannaka Allah azaban shadidan lalle ka ji tsoron Allah ya Umar koko Allah ya ma azaba mai tsanani ranar kiyama yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa yayi makansa hisabi dukkan munan gaba daya da munan da ma wanda ya ji kowa yayi makansa hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kowa ya makansa muhasaba aikin da ya aikata kafin radda za a yi masa wazinu a'malakum qabla an tuzanu kowa ya auna aikin shi kafin ranan da za a auna auna masa wa tazayyanu lil ardi al akbar kuma kowa ya shiri ranan da za a je wannan filin na kiyama kowa ya shiri dan wannan ranan da za a kai mutane wajen wannan filin shine wa tazayyanu lil ardi al akbar kowa ya yi shiri ya yi kwalliya ya yi shiri don wannan ranar yau matu na la takfa minkum khafiya ranan da za a gitta ku gaban Allah babu wani abu da zai boyu daga wurin ku komin wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha ko da mutum ya aikata aiki daidai da kwayar zarra ne ranar kiyama za a zo da wannan abun Allah ya ce wa kafa bina hasibin mun isa ko mu iya lissafi accountability babu wanda ya fi Allah accountability komi da ka sani da ka sani wanda ka manta ma wato sun man abin nan sun an aikata aiki kad ahsahu Allah wa naso sun Allah ya kididdige ayyukan da bayi suka aikata gaba daya wa nasuhu su ko sun manta so da haka dole ne wannan shine aka ce alhafi ya dan fito so da haka wannan shine wannan wannan ruwayan kenan ai munas waja fi ba'd ruwa ai inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqi al-hafi wa ma'na al-hafi ay al-'alim min qawlihi أي كأنك حفي عنها وقوله الوصول للرحم وسسكة وقيل كي أي الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء جنروني شيساكة الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ما ستوسعي الراحمون ودن دكيدين توسعين باين الله يرحمهم الرحمن سما من رحمة زي توسعين irhamu man fil ardi ku ji tausayin wanda ke cikin ƙasa yarhamkum man fis sama wanda ke cikin sama shi kuma sai ya ji tausayin ku shine sharadi wasai ala hawaijihim da wanda yake kokari yana biyan bukatun mutane ku duba wani wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya biya mukata ya kama wani mutum ya rike hannunsa ya biya masa bukatu ya fiye ta yin sallolin nafila raka'a kaza duk ko adadin su ya fiye ta sallar nafila ya fiye ta abun nan wannan shi yasa zaku ga malamai suka ce idan da za ka yi bako ka saba yin sallar duha ko kullun sai ka yi sallar duha raka'a goma sha biyu misali ko raka'a takwas ala ayi halin ma dai kake ɗauka sai gashi ka yi bako to ka yi raka'a biyu ko kuma kama ba sallar duhan ka zauna da bakon nan da ka yi ka ɗebe masa kewa ya ji daɗin ya zo wurinka ka karrama shi ya fi kai ta nafila ya fi kai ta nafila ka rubu da shi a'a ka kawo mai abinci zai ci zai sha ka zauna tare da shi kuna labari yana cin in ya bude wani abu ka wataƙila ma ka miƙo masa wani kaza ka miƙo masa ya taba wannan ya taba wannan yana jin daɗin ka karrama shi in ya koma gida ba har sai ya bada labari ba amma ka rubu da shi ka ce kai ta sallah ko ka aje mai ko menene ka kyale shi baka kyauta ba a wannan lokacin ka karrama shi ka kyala nafilan nan a wannan lokacin ka karrama shi a matsayinsa na bako ya zo gidanka ya fi kai ta sallar nafila wani ya tambayin ya ce to in kuma na tada shi na ce to ya tashi mai ta nafila fa na ce wannan shi ya fi tsananin araba ko bako ya zo tashi ta sallah to gobe fa zai dawo ya ce ka je wurin wani ran nan da muka je da muka yi raka ɗari ya ƙara da ƙarya shi ma ba sa ci ba ce ka sa shi sallah ba ba ce ka sashi ba ko yi kake yi kakkata da shi kace shi ma yi rubu da shi in ma bacci yake yi ka bari sai sallan farilla ta kawo kana ka tada shi lokacin sallah yayi tashi mai sallah amma kakka tada shi kace tashi ta nafila kuma kafin lokacin bacci in ka lura da yana jin bacci kale shi bacci in ka lura da yana son ai hira yi hira da shi kuma sai ka la'akari da wannan kaga ya fara jin bacci ba shi bacci kaga bai jin bacci daure ku hira kakkai zo kawai kai ta nafila ko ka ce a kana hizu kai kullun sai ka izu biyu ko ka izu biyar dan haka yanzu gashi zanne ka dauki qur'ani kai ta karanta karatun qur'ani yana da kyau amma a daidai wannan lokacin ka saurare shi kai karatun qur'anin ka wani lokaci yafi wadih to me ake so ba so ake a kulla alakan nan ta nuna tausayinsa da kulawarsa da muhimmancinsa ba ya fito ko mun karanta cikin wancan littafin nan a nida'atul rasul li ashabi ko nan mun karanta na? madarajin salikin can ma akwai madarajin salikin tawa saboda ana wajen ibada da tafi ko to gashi nan dai wa ma'anal alhafi ai maganan ka annaka hafiyun anha da aka ce nan da aka yi abun nan dinsa kai ina na koma na koma baya alwusu wasa'i fi hawaijihim wa qala an-nabi sallallahu wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace shi kuma wancan an ce ne uzur al-mufhim lima ashkala min takhlis kitab muslim lil qurtubi wannan ba komai ciki amma dai abinda zamu ƙara ta ta aka ce wa qala an-nawawi was sahihu bil mu'jama ay al khafi ay shi abin da yafi dai a sa da digon nan to kun san da rubutun ba digo ne gaba daya da fa'un din ma da kha'un din duk da ba digo daga baya ne aka rika bi daga ji daga ji aka rika ganowa to shi yasa ake wannan sabanin anan wurin wasu ce a hafi ne ko khafi duk wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi sadda ya faɗi maganan wasu na nan kuma duk gaba ɗaya an kare don haka dole sai dai a tuna ya za a ɗauki maganan ya fito amma dai kowane aka ɗauka ma'anan ta fito sabi'an abu na bakwai adamul khawfi min dararin wa kaidil a'da idan mutum Allah ya azurta shi da taqwa to zai sa zai cire mai tsoro tsoron nan na duk wata cuta ko makircin abokan gaba duk wani abu na makirci ko na abokan gaba ko na wata cuta da za a shirya sai a shirya قال عز وجل وإن تصبروا إذا كوكي حقولي وتتقوا kuka ji tsoron Allah tabaraka wata'ala la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin da masu makirci za su shirya ba zai cutar da ku da komai ba sai dai wani zai iya cewa to ai gawa ne an kashe shi ba shi ke nuna shi haka yafi masa ma wanda ya dauki makami ya daba ma wanda yake bawa daga cikin bayin Allah ai haka yafi masa ma sai a tattara duk kayan da ya kwasa a nan a lafta ma mugaye kai ka dauka yanzu ka je can gaban Allah ka warware da su kai da su to bai fi masa ba shi ha sau da haka babu wani abun nan kuma ba alama shi yasa malamai suke magana in muka karanta tarihi ba sai ko baka fara shan wahala alaman a ce kana da'awa ko kana wani abu an kashe ka ko an makara ba shike nuna baka ci nasara ba annabawa an kashe wasu amma ka san ba shike nuna cewa ba su ci nasara ba bayin Allah ne annabawan Allah banu Isra'ila sai da suka kashe annabawa manzannin Allah a rana ɗaya arba'in da wani abu suka kashe su rana ɗaya arba'in da wani abu ko ɗari da arba'in da uku aka zo suka kashe kuma salihai wanda suka yi masu nasiha su kuma nawa wajen ɗari da nawa saboda sun je sun masu magana sun je sun ba su haƙuri sun ce masu yaya za a yi suka yi masu kofar rago su ma suka kashe su a rana ɗaya banu isra'ila kuma ko ba a san komi ba ai ga annabi zakariya nan ga ɗansa na annabi haya annabi ya haya ka karanta cikin makaidul yahudu ka gani yahudu ba a iya gane iya makircin su balle har su shirya wani abu musulmi ya dauka ya hauye daram bisa yana ganin daidai ne al yahudu humal yahud yahudu saboda mace suka kashe annabi annabi ya haya mace ce yar baffa baffa da auri diyarsa saboda yana da kuɗi mamansa ta nuna tana so a auren aka tambayi annaba annabin Allah annabi ya ce auren nan ba zai yi ba ba aure tsakaninsu suka ce su suna son juna haka za su yi auren su aka ce ba zai yi ba ranar nan mamanta ta zuga ta wai za ta yi bukin birthday tana wannan bukin ta zo aka yi rawa aka kashe kuɗi shi ya zo da abokan shi da wane ne da wane ne ya zo ya tambaye ta mi take so ya yi mata kyautar da ba za ta manta ba a wannan ranar ta ce abin da take so kawai mani'in da ya hana su aure a maganinsa na san kun gane mani'in da ya ce kada su yi auren nan a yi maganinsa mani'in nan shine annabi yaya ya ce kada su yi aure kawai a yi maganinsa so take yi don a burge mutane a nuna suke da iko suke da komi a je a yanko kan annabi yaya a naɗe a cikin wannan rafin shit da ake yi irin na kyauta da ake yi mata a sanyo shi a rafin sheet a naɗo a zo sai an zo gaban mutane a buɗe a ce ga babbar kyautar da kai mata shine ka kashe annabin Allah an yanko kanshi an kawo mata shine gift yace an gama suka je suka samu annabi haya suka kwantar suka yanko shi da zarto suka ɗauko kan nan aka naɗo kamar yadda ta ce cikin rafin sheet aka kulle aka ɗauko aka kawo gaban jama'a sai da aka yi jawabi a saurara a ji ga babbar kyautar da wane zai ba wanci mutane na jira su game za a bude aka bude kan annabi ya haya aka ce shi aka yanko aka kawo a fati annabin Allah aka kawo gidan fati aka nuna musu kai ta ihu babansa ya zo ya yi magana annabi zakariya aka yi fada aka koma shi ma aka sa zato aka yanka shi su biyu shi ke nuna wasu ci nasara ba kuma shi ke nuna 'yan iskan duniya za su kare kuma sannan waɗannan masu wannan manhajin manhajin su ake bi yana nan littafi ne makaidul yahud a ciki sai da ya kawo bayanin nan to ya za a yahudu su shirya wani abu wai mutane su anshe shi ɗari bisa ɗari su ɗauka alheri ne ba alheri a yahudu kwata-kwata duk abin da za su shirya ko akwai alama alheri ciki wala ƙarya ne kama da yake mutane juwayi muke da su ka ji ba maganan polio da ake ta magana har wani malamin kwanaki zo na magana saboda shi ma wataƙila bai fahimta ba ko kuma iya fahimta shi kenan iya abin da ya sani kenan amma malami ma ya wannan maganan abin takaici ne wai tun da malaman kano sun yi magana akan cewa kada a bada kada a gamsu da wannan magana da aka yi na maganan coronavirus kada mutane su yadda da abun nan din nan to nan gaba sai su tanaji ansan da za su ba Allah don haka suka taɓa yi lokacin da aka yi maganan polio suka ce kada a yi kada a yadda da wannan abun kada a bi shi amma kuma gashi nan mutane da suka yi watsi da maganan malaman suka zo suka yi aiki da ita har ya bada misali ya ce ga riga sanan ga hayin dan mani da can shekarun baya ba kowa wurin daji ne mu ma mun san sadda yake daji da daji ne da in ka taho daga sabuwar tasha ka ce zaka zo wannan wurin ka kai kawo duk wannan wani lokacin ba komi ai mu ma mun san wannan sannan mota in ka wuce guda ɗaya ka wuto ta har sai ka kai kawo daga sabuwar tasha baka ga wata ɗaya ta biyo ka baya ba haka ne lokacin haka ne amma wai sai ya ce gashi nan lokacin ba mutane amma yanzu mutane da suka yadda da alluran ana masu rigakafin polio yanzu ga rigasanan kalli yawan jama'a kalli hayan damani mutane ba mutuwa saboda sun yadda ana masu rigakafi ya manta da asibiti ko shekaran jiya nan juma'a ne ko alhamis shekaran ran alhamis na je asibiti ka kalli dai ginin da aka yi makotifo amma sirinji wannan syringe sai da na saya in ka je asibiti yanzu a wannan masifar da ake ciki tashin farko duk inda za ka shiga in dai za a yi ma wani abu sai ka sai syringe in za a ɗabi sai ka sai hand gloves ba inda za su kuma sai ka sai two pairs hand gloves sai ka saya in syringe ne sai ka sai biyu two pairs 5 mm ko 10 mm sai ka saya sai ka sai waɗannan sannan za a saurare ka duk inda ka je ka miƙa masu wannan takardan to tashin farko su ce maka ina hand gloves in fact kai na ko ba na ko ba na turai take ba a nan abin nan nursing home idan ka je asibitin yara inda laboratory din su take inda ake ɗiba jini wannan abun nan din a jikin abun za su gaya maka an rubuta cewa ba a zuwa nan wurin sai ka so hand gloves da haka in za ka shiga wurin dama da hand gloves ɗinka shi ne ƙa'ida kana riƙe su hannu in rashin lafiyan ka panadol za a bada in auduga za a yi in abin naira ɗari ne sai ka saya sannan a zo a ce za a bi ka gida wannan shi a ma kyauta a biya masu aikin kai a baka maganin kyauta kai a ma kuma fa mun ji calculations ɗin da aka yi wannan drop ɗin guda ɗaya irin tsadar shi guda ɗaya da za a ɗiga ma mutum irin kuɗin da yake da shi a zo a ɗauka ce za a baka kyauta bai kamata ka sa alaman tambaya ba dabba ta fi mutum wayo beran daji da ya shigo gida ya ga soye ya ga man shanu da aka zo a taɓa ya ce tun da muka gan shi kan mu taɓa akwai wani alama yahudu su baka abu kyauta mustahil in ko kai sun baka yanzu sai sun anshi kuɗin su wurin ɗanka ko jikanka amma mutane wasu ba su fahimci wannan ma kuma ma wannan abin da za a zo har a ce abu wai bin Usman ba ni mantawa Muhammad bin Usman rahimahullahu ta'ala ba fa ya mutu bane amma na sani lokacin da aka yi wannan matsalan sai da aka tafi da su har waje suka je suka gano menene wai wannan maganan polio me maganan abin da ke ciki me manufofin suka dawo ya zo nan arewa arewa house aka zo su bayan sun dawo suka zo suka bada sakamakon abin da suka gano suka yi jawabi suka yi wa mutane magana sannan duk da haka a ce ba ilimi a ciki mutane su da yake su mutane ba su da hankali a ce ba wani abin da yahudu suke nufi da wannan abin panadol sai ka saya in ka je asibiti abin naira ashirin sai ka saya abin naira goma sai ka biya nan har ƙarya aka aka ce nan in kaje in kaje nasu home in operation wane ne wane ne CS ne kyauta ne an zo abun nan ni da masu abun muka yi magana na ce masu an ce an sanar tuntuni duk wanda ya zo asibitin nan in dai mace ce ta yi antenatal a nan wurin kyauta ne suka ce su ma sun ji maganan amma fa su ma ba a ba su a rubuce cewa ai kyauta ba saboda aka kawo kuɗi ne da nabiya dubu hamsin nabiya aka yi ba labari na ji ba sai da ne magana da masu aiki na ce ba na sha jin ana magana gwamnati ta ce gwamnatin kaduna in cs ne babu ba ta ce su ma sun ji amma ba a ba su a rubuce ba kuma abin da zai nuna ma haka ka biya kuɗin an baka rasit ai kaga baka ca cuwa aka yi baka ca wani abu aka yi na rashin gaskiya kuɗi ka biya gashi an baka rasit to wannan abun duk masifa mace ta zo ga tunan za ta mutu in ba a mata operation ba an ce in an kai awa ɗaya za ta shiga wani hali sai ka nemo kuɗi ko ina ka biya duk ba a ma kyauta ba sai a bi ka gida a ma allu a ce ma ga magani kyauta a biya masu aikin a biya kuɗin maganin duk kyauta sannan ba za ka sa alamar tambaya ba me yasa ka ɗauka ma ba matsala me yasa wannan shi ake yi ake so in yi ko da ƙarfi a yi ma mutum wancan kuma babu har a zo a da kyautar biskit a raba ma yaran dan su ji daɗi a yi masu gobe ma su dawo wani ma in ya ji biskit ya ci daɗi tun da yaushe raban baban yaushe ya samo kuɗin biskit wani an daɗe raban shi da ganin biskit a yaman to yaron an ba shi biskit ya ci ya ji daɗi gobe ma ya gansu ya ce a ƙare man sai kai ba a yi so biyu so da ci biskit su kuma iyayen gida mata su kuma a ba su zabuli da ashana duk dan su yadda ha ba malam mutum yana da hankali bai tambayin wannan abu mu dai ba mu ce kada a yi ba amma in kana so in kuma an ma da ƙarfi a ma da ƙarfi ku haɗu gaban Allah da mutum tun da dai ba a baka ruwa ba kyauta ba a baka komi kyauta ba sai shi wannan ne za a biyo ka har gida kuma in baka so a yi ma da ƙarfi a ce a yi ma to tun da baka so a kyale ka mana ko ko sai a wannan ne ka zama dan gwamnati gwamnati na son ka duk a sauran kai ba dan gwamnati bane ya magana ta ce to ai baka da iko kai ma kan dan ai dukkan ku ya karkashin gwamnati kuke gwamnati ke da iko akan ku gaskiya ne amma na wannan ne kadai ka zama dan gwamnati sauran duk ciwo in ya kama mutum ba kai ba dan gwamnati bane duk in ka je asibitin komai sai ka biya komai sai ka biya tun daga katin sai ka biya komi sai ka biya tesis za a yi ma komi sai ka biya test din ma ni abin da ma ke bani mamaki da asibiti wai yanzu wallahi mutum zai je da ciwo a kai shi raga-raga wani yana kwance ma a mai test kuma test din a yi a ce sai nan da sati daya saboda aka sai a maida shi kan gado ya ci gaba da cin azaba likita shi ya bada a yi test kaza shikenan sai nan da sati daya kuma da kai masu magana kace su ce bai da zamu yi ai mashin din guda ɗaya ne mutanen sun fi ɗari sun fi dubu to ya zamu yi da su a samu kuma kaga ya za ka yi da su ka ce ba gaskiya suka yi ba ya za su yi to a samu yau an yi ɗari na taɓa kai yaro asibiti ni da kaina na kai shi asibiti in ma ba a sunan asibiti ta gwamnati dai ce amma na kai shi ya sa abin nan ya sa idon zakara a kunne wannan dan abin idon zakaran nan ya sa shi a kunne ya kwana kuka ido jajawur idon uwar shi jajawur ido na jajawur tunda ba wanda ya bacci ranan gaba daya kuma kunnen ya kumbura muka je asibiti muka kai shi asibiti a duba kunne aka aka ce ai malam ba yadda za a yi yanzu abin da za a yi ku je ku yanki kati a baku appointment sati biyu na ce sati biyu aka ce sati biyu to ai yanzu ba zai yiwu ba saboda likitan da ke duba ɗaya ne sannan kuma dukkan mutane yanzu wanda aka ba su alkawari su ma kowa wanda ka gani nan wanda aka ba shi appointment ne sati biyun shi ma ya dawo ya dawo ya zo ya abin nan saboda haka an ba da sati biyu na yi shuru na ce to ba emergency wannan kalli a fita ta ce wallahi ba abin da za a iya yi ta ga hankali na tashi sai ta biyo ni ta ce kai hakuri haka tsarin yake kaga likitan nan da ya na farko shi kaɗai ne shi ma yanzu bai ma zo ba zai zo ne wajen karfe goma kuma awa biyu zai yi daga wani wuri yake zuwa consultant ne zai zo ne daga wani wuri sau haka sai dai ka hakuri amma in kana da kuɗi to ka je giwa hospital saboda likitan nan yake zuwa nan ma yana zuwa nan in ma ka je wurin sai a kira shi na ce shi kenan na taho giwa hospital da na zo da na yi magana na faɗi matsala aka ce man dubu biyar ne fa ya zo ya ciro na dubu biyar ne na ce a komi dubu biyar insha Allah Allah ya hore min na ba da dubu biyar na biya aka bani rasid aka zo aka kira shi ya zo ya shiga ina shiga ni da uwa duka muka shiga a wurin shi kawai ya ɗauko ta fitila wani ɗan indiya ne ina ya duba ya ce ha ya ce wani na ce yana sa wani bututun shi kawai ya tsotso abin nan ya ciro shi ya wanke kunnen ya kafin mu fito daga ofis wallahi ina gaya mu kafin mu fito daga cikin ɗaki asibitin yaron na ya bacci har muka gida yana ta bacci an gama na yi tunani na ce Allah na gode ma yanzu da bani da dubu biyar din nan sai dai mu koma da yaron nan mu aje a gida ya dinga ihu sai sati biyu sai sati biyu sannan a zo to duka waɗannan ba a yi maganin su ba a asibiti yanzu nan nan in ka je nursing home ina gaya muku ne ba wai ina ba ina ina gaya mana ne dan mu san halin da muke ciki wallahi ina ba mu shawara duk yadda za a yi mu koma wurin Allah kawai amma maganan mu ji daɗi wai komi wallahi ba zai yi ba ba za su ma iya ba abin ya fi ƙarfin mutum aka je asibiti ana yi ma mutane x-ray inda ake x-ray din faifan da ake x-ray din da su na yara guda biyu uku na manya guda uku aka ce ka'idan x-ray din nan takwas sai ma wurin to idan takwas sai ma wurin saboda wannan matsalar abin za su ɗau mutum goma ne to idan suka ɗauki goma idan suka yi suka yi suka yi ma mutum ukun nan faifai ya ƙare ko idan suka yi ma yara ma nawa guda uku in suka yi ko to shikenan abin zai tsaya sai sun kai shi wurin wanki an wanko sannan a ƙara maido da waɗannan plates ɗin sannan a ƙara ci gaba da yi wasu abin guda uku uku ne babu babu shi dodon dodon da ake abin da shi wanda za a sa in aka sa mutum uku manya guda uku suka shiga aka yi masu yara guda uku suka shiga aka yi masu to faifan ya kare abin da ake yin abin ya kare sai shi mutumin ya tashi da kan shi ma saboda ya ba abin muhimmanci ni na gani aikaci ni na yaba masa kokarin sa idan ya tashi dan kada a rika yin wasa wadancan su aje abin wallahi ni na gan shi zuwa yake yi kofar wurin yayi tsaye a wurin yana jiran su su wanke su ba shi ya dawo ya kare musu da zai aje su ya tafiye shi to auna wannan fa kadai wannan shi to kuma in an yi din shi ma dama da an gama za a gaya maka a ce to ka dawo nan da sati da ka an shi resort wanda za su rubuta kenan ka je ka ga likita to sannan duka waɗannan abubuwan suna nan suna gudana ba iya maganin su sun fi ƙarfi al'umma da yawa kayan aiki kaɗan likitoci kaɗan to sannan yanzu a zo a ce wannan shi a gida za a bi mutum kyauta a yi masa kuma a ce ba zai tambaya ba a biya masu aikin a biya maganin kuma a ce shi ba zai tambaya ba to ni ban ce kada a yi ba amma mutum da dole ya tambaya ce to wannan shi menene a ciki amma fa yahudu humul yahud yahudu a ce su shirya alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu makamin da zamu zauna da su yace kada ku gazganta su gaba daya kada ku ƙaryata su gaba daya kuma kada ku gazganta su gaba daya abin da ya bayyana gare ku na alkhairi kuka auna kuka gani to wanda kuka gano ba abin da bane ku yar musu da kayan su shine kaida shine da zamu zauna lafiya tunda musulunci zamu in ko duniyanci za a yi to wannan kowa ya dau abin da ya ga dama amma ana magana addini to muna da tsari kai wanda aka ba mu bi wakila wannan suka ce abin nan ɗinsu shi ne sabi'an wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ta'mal bima ya'maluna muhit Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye abin da suke aikatawa bi ilmihi saminan at-taqwa sababun linuzulil madadi minas sama taqwa tsoron Allah sababi ne wanda yake saukar da yake dalilin saukar da taimako daga Allah idan akwai takawa to zai sabbaba da abun nan ba taimako daga Allah ya rika sauka qala ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badrin haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimake ku a lokacin da aka yakin badar wa antum azilla a lokacin kuna yan kadan amma ana rena ku ana ganin ku ba kowa bane kuna ku 113 ko sama da haka kadan su ko waɗannan wajen mutum dubu da wani abu suka zo suna tinkaho suna abin nan har cewa suke in dai yaki fada ne ga ga ma waɗanda za su yanka raƙuma a ci a ji daɗi a abin nan ba kai wannan satin ka yanka yau ka yanka goma wannan ma ya yanka goma gobe wannan ya yanka goma jibi wannan ya yanka goma masu kuɗi an zo da su ga mata su yi masu rawa ga masu shayar da giya ga masu kasa nama a ci nama a ji daɗi a murkushe manzon Allah shi da mutanen sun da ba su wuce ɗari da sha ba kai ka ce kowane mutum ɗaya yana daidai da mutum nawa wajen goma haka suka aka yakin tun da su dubu da wani abu ne su nan kuma ɗari da sha ɗari uku da ɗari uku da sha ko ɗari uku da sha uku ko sha hudu ruwaya ta yi ta saɓani ɗari uku mu ɗauka ɗari uku ma da sha hudun amma wannan dubu su ko da wani abu to fattakullaha ai ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun Allah ya taimake ku a wancan ku ji tsoron Allah a koko a gode in an maku abu za ku gode ku yi haka in kun kalla sai a sa ku masu godiya in ko kuka gode to za a karo maku istaqulu lil mu'minin yayin da kake ce ma mu'mine alan yakfiyakum ai an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al mala'ikati munzalin bai ishe ku ba ashe Allah bai sai ya tsaya maku ba a ce ya taimake ku ya saukan maku da mala'iku bi salatati alafin mala'iku dubu uku su sauko daga sama minal mala'ika munzalin su sauka daga sama munzalin a ya isa aka ce kai bala in tasbiru wa tattaku kai in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'tukum min fawrihim Allah tabaraka wa ta'ala zai zo maku da su wannan yazo abin nan yazo ku yazo maku ya ya kago ku wajen abin nan ɗinsu a lokacin wannan fauri yana iya zama sa'ati nan take ko kuma ya zama ai waɗannan mutanen nan take a inda suka yi kwanto suka yi wani abu nan take ba tare da wani ɗaukar lokaci ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ku kawai ba ku yi ko ku murkushe su nan take ba tare da wani abu ba wannan kenan min faurihim hada nan ayyumdidkum rabbukum bi bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin idan Allah ya ga dama nan take kuna karo da su a lokacin ba sai an dauki lokaci ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ku agaji da mala'iku wanda sun kai ma dubu biyar ba dubu uku ba kuma mala'ikun nan a musawwimin ga sunan suna da alamomi a jikinsu sun sa suna da alama sun an yi sa wani kayan su na alama daban wanda aka abun nan ɗinsu ko ko dawakansu ne suke da alama nan haka malamai suka fassara ko dai ya zama su suna da alama kansu da samma sun zo sun yi sa rawani iri kaza sun sa alamomi da abun nan ɗinsu ko kuma ya zama bayan nan ga sunan sun sa abun nan sun zo da ɗamara mala'ikun ga ɗamara ga bel kamar irin yadda soja zai sa ya sa ɗamara ya sa abun nan a gaishi da alamomi da an ganshi an san soja ne bi ma'anar kalima ko ko dawakansu an masu wata irin shiga irin ta ban mamaki wanda dole in shedan ya gani sai ya ji tsoro haka shedanu wannan duk daga Allah ne dan haka kenan abin da ake so a gane anan shine idan mutane suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai taimake su ta inda ba su tsammani idan ko aka bar Allah to wahala ba amma fara ganin ta ba yanzu saura ba amma fara ba abin da aka gani na gaba ma yafi dan kana ƙara nisa daga Allah masifa na ƙara tsanani idan ko aka samu aka zo duk masifar da aka shiga ciki sai mutane suka yi kansu fada suka ce babban abu shine gaba ɗaya mu taru mu tuba mu koma zuwa ga Allah to Allah zai bada mafita ta inda mutane ma ba sa tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah qad ja'ala li kulli shay'in qadara menene wa aya eh wa inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara saboda haka dole ne Allah zai zartar da abin da yake so a zartar kuma kowane abu Allah ya sa masa tsari ya sa yadda zai yi shi to amma mafita shine a koma ma Allah tasi'an at-taqwa tasmuru adam al-udwani wa adam idha'i ibadillah taqwa kai gaskiya wala Allah dai ka ba mu taqwan nan ita taqwa ita ce take haifan ma mutum ba zai iya cutan wani ba ba zai iya ƙetare iyaka a bayan Allah ba ya masu ta'addanci takawa ke sawa in ko mutum bai da takawa to duk ta'addancin duniyar nan zai iya yi zai iya ma bayan Allah zai iya cutar kowa zai iya zalunta kowa wa adam idza ibadillah da rashin cutar da bayan Allah in ka ga mutum ɗabi'a sa cuta mugu ne shi azzalumi ne shi duk wanda ya bi ta gaban shi sai ya kwadai duk wanda ya bi ta gaban shi sai ya abun nan dinsa alama ce ta rashin takawa da da takwa ba zai yi ba tunda ya san in ya cutar ko dabba ya cuta ko kwaro ya cuta nan muka yi magana ko kwaro an hana cuce shi idan an yi mai haka za a tambaya ranar lahira ku diba cikin wancan littafin tambihul ghafilin kwanaki na ba da misali ga ga kudin cizo kwarkwata sai da aka tsara yadda za a kashe su don ka a zalunce su tururuwa sai da aka tsara yadda za a kashe ta aka zo gaba ɗaya aka ce kwaɗi kam laifi ne ma a fili kwaɗi taka mutum ya kashe su kwaɗo ba gaira ba dalili ka kashe shi kamar mai tuka mota ya ga kwaɗi a bisa hanya yana gani ya hau ya ce bari ya more ya cutar da su kuma inda zaka gane ko mutum a duniya ko dabba ce ya kyautata mawa sai Allah ya taimake shi aka karanta na taɓa karantawa a wani wuri aka yi maganan wani bawan Allah shi ba kwaɗi ne ya gani wata ƙasa kwaɗin nan sai su fito kan hanya a ita taka su da mota a ita kashe su ba Allah nan ya zauna ya research me yasa ake kashe kwaɗin nan ne suke fitowa kullum da yamma a zuwa ka kashe su sai ya gano ya je ya research ya ga inda kwaɗin nan suke taruwa da yawa a cikin ruwa idan daga safiya zuwa yamma in hasken rana ya ɗauke to wurin yakan yi freezing ne kankara so sanyi yayi masu yawa sai su rika fitowa kan hanya don su ji dumi to kuma masu mota su ta tattake su sai rubuta ga gwamnati yace abin da ya kamata a yi gwamnati ta rage wannan matsalar gwamnati ta rage wannan matsalar ta hanyar sa masu wani pipe pipe din nan sai aka sa shi da aka sa wannan pipe a cikin wuri sai ya zama yana yana yin zafi idan yamma ta yi sai a kunno shi daga wani wuri sai ya ja ja zur idan ya jan nan ya ja sai ya gasa ruwan nan sai ruwan nan ya fimi sai ya daina yin kankara sai kwaɗin nan suka daina fitowa idan karfen nan ya yi zafi ya gasa ruwan nan ya fimi kwaɗin nan ba sa fitowa saboda ba sanyi ya zuwa sai aka daina kashe su ya ka gani kwaɗi to mu musulunci ya gaya mana tun shekara dubu da abin da a kashe kwaɗi saboda tasbihi suke yi wannan kukan da suke ambatan Allah suke yi ba a kashe su sai bisa da dalili sai ya zama dole to kaga ya ka gani an yi maganan kwaɗi kada a kashe su kadangare mai littafin ya zo ya yi magana tsuntsu aka yi magana kada a sa shi ya zama karan bara a ɗauki tsuntsu da rai ko a ɗauki wani abu a ce da shi za a gwada koyon harbi a ta faɗa masa dutse har ya mutu aka hana yara aka hana su kashe kadangaru in an ga suna kashewa a hana su sai in ci za su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan mutum ya samu wani tsuntsu ko wani abu ya kashe shi ba amfani zai da shi ba kada a yi haka kada ku kashe shi sai in za ku yi amfani da shi ku ci in ko ba haka ba in ka kashe shi nan je lahira zai ce Allah zai ce na halitta halitta ta ka kashe man ita karaya ta yanzu zai yi a raya dan haka idan an yi maganar dabbobi an ce kada a kashe min babi aula yanzu waɗanda suke zuwa suna ɗaukar ƴan uwansu a ce mutum jinsin ka bane jinsikum a ce danginka ne ƴan uwanka danginka kuma babban bakin ciki ma wani wanda za a haɗa da shi sai wanda ya san ka wani ma ka taimake shi a rayuwa wai kawai dan ya ga kana dan walwala kawai a haɗa baki da shi a zuwa kidnafin mutum a kai shi daji a wulakanta shi in mace ce a wulakanta ta in yarinya ce budurwa a wulakanta ta kwanaki wata ɗaliban mu nan da ta zo nan cewa ce wata yarinya da aka dauke ta kai ta dajin nan ita da kanta ta bugo ma iyayenta ta ce dan Allah kar su kashe ko kwabo saboda ita ba ta da amfani ta yanzu ta ce saboda maza goma suke taruwa a kanta a lokaci daya ta ce yanzu ko ta dawo mai amfanin ta saboda kar su kashe kudin su a banza haka nan aka yi magana da ita yau aka yi magana da ita gobe ta ce ma iyayenta ita ba ta gaya masu kasu bata kudinsu domin ko ta dawo gida wulakanta ta da aka yi ba za ta yi wata rayuwa mai amfani bayan kwana uku kawai da suka buga aka ce ta mutu saboda an wulakanta ta to auna in akwai takawa ya za a yi mutum ya ɗauki ɗan uwansa ɗan adam ya kai daji ya ɗaure saboda a bashi kuɗi kuma din an tambaye shi ce wai shi ma an mai ba daidai ba ne shi yasa ya rama akan mutane a saci mutum mutum ya saci ɗan uwansa ba ne jinsi ko ba ba ne jinsi ko ba ɗan uwanka wanda kake jinsin ka ba kai haka laifi ne balle mutum yau ya rasa abin da zai ɗauka sai ɗan uwansa wanda suke tare kai su a wani wuri ya ɓoye saboda a bashi kuɗi wallahi al'azim duk mutumin da ya rayu akan wannan ba zai albarka ba a duniya kuma lahira shine min babu aula duk abin da ya samu Allah ba zai bashi ya zauna lafiya ba kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da zai ɗauki ɗan ɗan uwan shi ya kai daji dan saboda ya samu kuɗi Allah karka bar shi ya kwanta ya bacci da idanunsa guda biyu muntahal musiba kafin a je mutuwa kafin a je mutuwa to za ka ne to wannan shine bala'i rashin takawa shi ya kawo wannan mutum ya udwan ya cutar da bawan Allah ko bayin Allah yana gani cutarwa mutum nawa mutum zai yanzu duk wanda aka ɗauki ɗan uwansa aka kai daji shi an cutar da shi an cutar da ƴaƴansa an cutar da danginsa al'umman da yake ciki ma an cutar da su tunda ai mu dinnan al'umman musulmi duk inda aka gaya mana aka ce an ɗauke wani ɗan uwa musulmi an kai shi daji an yi kidnapping ɗinsa ai sai mun ji bakin ciki to wannan wannan damuwan da muka ji muna fata shi ma Allah ya sama mai ɗaukan mutane damuwa fiye da haka wannan shine saboda haka qur'ani yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki junanku 'alal birri akan abin da yake da'a ne wattaqwa da kuma abin da yake taqwa ne wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku taimaki junanku wani zai ce a'a shi ma ba ya so bane ku duba wasu da suke kama mutanen nan wani an tambaye fa ku duba yanzu kwanaki da aka yi maganan wanda suke kama mutane nan waje don riga cikin din nan an zo shi yayi dalili aka shiga an kama shi to nawa za su baka ku duba wawanci an anshi miliyan goma an mai alƙawarin dubu ɗari an anshi miliyan ashirin an mai alƙawarin dubu ɗari biyu ko dubu ɗari kuma dukka ma ba su shiga hannun shi ba shi kuma ya shiga hannun hukuma in ba mutum dabba ba ne shi ko matsan nan zai yi a kama mutum kai kai dalilin aka kama mutumin nan kai ka ba da sirri kai ka zo da kai aka ka zo ka da kama aka kama ka da kai da kai aka kama shi amma kuma ku je ku anshi miliyan goma kai a baka dubu ɗari yana ya nuna dabbobi ne waɗannan ma masu abin ba su masu abin da suke ba miliyan goma a baka ɗari dubu ɗari miliyan ashirin a ba mutum dubu ɗari biyu kuma duka ma ya ansa akwai wanda ma an haɗa ɗin da shi an kama an bai ma samu komai ba shi ko kowa ma ba a ba shi ba wai shi ogan ya ce suna da abubuwa da yawa da za su yi a gabansu ba ba shi ba amma an yi laifin da shi an kama mutum da shi kuma amintattu ga cin amana tunda mutumin da ya amince ma a zama da kai za a haɗa baki a kama shi ai ka ci amana wannan amanan nan sai ta bi ka to haka suke yi wannan wata wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan wattaqullaha ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala innallaha shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne duk mutum zai ta yin abinsa ne kafin ya shiga hannu amma ranan da aka shiga gaban Allah to ran nan fa babu wurin gudu babu wurin tsira wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi qissati maryam Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi a kissan maryam ce fa arsalna ilaiha ruhana muka auka mata ita wannan maryam muka aika mata da wani daga cikin bayin mu malaika fatamassala laha basharan sawiya yayi mata ya fito ya fito mata a mutum dan adam mai halitta sai ta ta halitta halitta mai kyau qalat sai ta ce masa da ta ganshi dan adam ne ga ta ta keɓe wani wuri ita kadai ba ta tunanin wani ya shigo sai ta ga dan adam mai sifan dan adam gashi ya same ta a wurin nan kaga gaba ɗaya kai tsaye mi ta ce masa qalat inni a'udhu birrahmani minka ta ce ina neman tsari daga mai rahama daga gare ka in kuntu ta in kunta taqiya in dai kana jin tsoron Allah kakkake ta iyaka kaina kakkai manta addanci to ashe kenan kaga duk masu yi ma mutane ta'addanci me yasa suke yi saboda ba su da tsoron Allah ba su da takawa shine har za su iya kama mutum su daure su tare a hanya su kwantar da mutane su kwashe masu kaya bayan sun kwashe kayan wasu kuma a dauke su a daji da su a je a tsare su a azabtar da su cikin ruwan nan ran nan ana magana wani da kama da aka bin ya ce da ruwan safe da ruwan dare duk akan su yake karewa to kuma nan nan yanzu na gaya muku wani shi kuma da aka zo aka kama wasu aka zo aka ce miliyan uku za a bada a sako yaran shi kuma mugun zanne aka ɗauki miliyan ukun aka bashi shi kuma shi ma ya cinye ta ga yara can an kama daji su masu kidnapping sun ce sai an ba su miliyan uku ya yi ganɗe-ganɗen shi da danginsa da abokan arziki sun haɗa miliyan uku an ce a bawa ne shi kuma ya kai shi kuma ya ya je dawo ya ce wallahi shi ma wani yaro ya ba wai ya miƙa masu amma kuma ya rasa yadda akai shi kuma ya rike kuɗi shi ma shi dan kidnapper na cikin gari kenan to ka diba irin wannan musiba ba tausaya mai ba yadda ya har hada kuɗin na ja a samu a sallamo yaran nan shi bai ji tausayi ba shi ma sai ya rike kuɗin ya ce ya ba wani yaro ya kai to cuta qalat tace saboda haka in kunta taqiya bari mu wannan na goma dan karami ne sai mu zama kan nan ba daidai ashiran qabulul a'mal as-saliha karban ayyuka masu wannan na kirki idan mutun yana yin wannan idan mutun yana da taqwa to zai sa duk ayyukan alkhairin da ya aikata sai a rika karba to in ko ana karban aiki kana aiki ana karba imani zai karu saboda al-imanu yazidu wa yanqus imani yana raguwa yana yana karuwa yana raguwa yazidu bi ta'ati yana karuwa ne da da'o'i in kai wa yanqusu bil ma'asi sannan bayan haka nan kuma yana raguwa da sabo idan mutum yana sabo to imaninsa zai ragu na haka kenan idan mutum yana ayyuka har ana karba to ta kawashi za ta karu zai gina abin nan ba qabulul amali salihah karban ayyuka na kirki qala Allahu azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala yace innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah tabaaraka wa ta'ala fa kawai yana karban aiki ne daga masu takawa daga masu takawa ne kawai suke aiki sai Allah ya karba shi yasa Abu Darda radiyallahu anhu wata rana aka ce ya ya ce ya da zai ya samu labari Allah ya an san mashi sallar shi guda daya to wannan labarin da zai gano Allah ya an san mai guda ɗaya shi ya fi masa a bashi duniya da duk abin da ke cikinta saboda in Allah ya karɓan ma aikin da kai guda ɗaya alama ce ta za ka samu aljanna saboda an ce innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kawai yana da karɓan aiki ne daga masu takawa ashe in ka ya karɓa ka zama cikin muttaqin kenan kenan alamar mutum zai tsira muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya shige mana gaba kuma ya taimake mu Allah ya sa mu tsira duniya da lahira domin tsarkin sunayensa naktafi bi hada na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقب ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين